sun ce wanda ake nufi a nan a hana su min shuraikin ha za laƙabuhu wannan laƙabinsa ne a hana su ɗin sunansa ubayyu yana da munafiki 300 da suke ƙarƙashinsa daga bane zuhurata abin da yasa ake masa laƙabi da akhanasu ho jama'atu cewa shi da jama'arsa sun buya ranar yakin badar yace da su idan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya rinjaye to ai kun samu ɗaukaka don ba ku nuna gaba da shi ba a fili ba ku nuna gaba da shi ba ko da yake dai a zuciya kuna gabar da shi amma idan kafirai ne kuma suka yi nasara faƙar ku fi tumuhu shi kenan an muku maganinsa an muku maganinsa to shi yasa ake ce masa akhanasu an ce shi akhanasu dinnan ya to wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa musulunci maganganunsa suka kayatar da manzo sallallahu alaihi wasallama amma da ya fito daga wajen annabi ya huce wata gona ta musulmi da wasu jakai sai ya kona gonan nan ya soke jakunan nan ya so ya sare musu agararsu wato kana munafikan shi munafiki ne hulluwal kalami mai daɗin magana ya iya magana linnabi sallallahu alaihi wasallam ya iya magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya halifu yana rantsa rantsa annahu mu'minun bihi cewa shi masoyi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wa muhibbul lahu ya ba da gaskiya da shi masoyi ne nasa fayudini majlisau wannan yasa manzo Allah yakan matso da shi kusa da shi fa akazabahu Allah fi zalika ubangiji ya karyata shi a cikin wannan da'awa tasa wa marra bi zar'in wa humuril libaril muslimina shi a hanasu dinnan ya wuce da wata gona da kuma wasu jakai na sashen musulmi fa a harakahu ya kona wannan gonar wa a ƙwaraha ya sarewa jakunan nan agara lailan da daddare kama ƙwala ta'ala kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وقتين ندda ya taho daga wajenka in sarrafa anka ya fito daga wajenka sa'a sai ta yawo filari a ƙasa a duniya ne da fiya ba dan komai ba dan ya kawo banna daga a cikinta ya kawo banna duk nau'in banna ya shiga a nan kowace irin irin banna ce wanda a fili zai bayyana ai shi musulmi ne amma kuma shi ne mai yada banna kaga kenan alama cewa maganarsa ta bakinsa maganar da take fitowa daga bakinsa ba haka yake a hakika ba tunda ina mumini ina yada banna ai ba san mumini da yada banna ba dukkan mai yada banna alama ce ta cewa imanin a zuciyarsa da'awa ce babu shi idan da da shi ai al-imanu qaidul fatki la yafiku mumin mu imani yana wa mai shi da baibayi daga a ce yayi banna ba za a samu mumini yana banna ba wai hulikal harsa dan ya halakar da noma wannan nasla da 'ya'ya min jumlatul fasadi wannan yana cikin bannarsa yana cikin irin bannar da yake wallahi la yubul fasad Allah subhanahu wata'ala baya son banna ai la yaradihi bai yadda da banna a kowane abu shi yasa ai banna a rawuka abu ne wanda Allah baya su an faɗa alfarmar rai irin alfarmar da rai take da shi wajen Allah subhanahu wata'ala aka nan banna a addini kana ma kenan domin cewa aka yi a sai da ran ma dan a kwato addini ga idan mutum ya zamo sai an taɓa ransa ko an taɓa addininsa aka ce idan ya gwammace ma a taɓa ran nasa fiye da a taɓa addininsa ai yayi abin da yake babba ya zo da abu wanda yake babba shi yasa kenan mai banna a addini shi ma ya sani Allah baya son sa haka nan banna a dukiya haka nan a banna a hankali haka nan banna a mutunci dukkan wannan da aka faɗa tun daga addini da rai da hankali da kuma wato dangantaka da dukiya da mutunci dukkan addinai na Allah sun zo da cewa a kiyaye su kada a yi banna a cikinsu shi yasa mai bannatar da dukiya shi ma kan Allah baya son abin da yake Allah ya yi umarni da a kiyaye wato wa'annan wa sauyan wa rattiban waltadiban musawiya irin alal mari ta kun muwafiya zilhamsu hibzuha alal insani hatu bi kulli millatin min al-adyani wannan abu ba da aka faɗa kiyaye su duk addinan Allah sun zo da cewa a kiyaye su a kare su kada a taba addini kada ai wasa da addini kada ai wasa da rai kada ai wasa da hankali kada ai wasa da dangantaka kada ai wasa da dukiya kada kuma ai wasa da mutunci shi yasa duk mai banna ya ringa wasa da wayannan to ya tabbata Allah subhanahu wata'ala baya son abin da yake ba ruwan Allah da shi wai zaki lalahu وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد lokacin duk da za a ce da shi duk sanda aka ce da shi ka ji tsoron Allah fi lika a cikin abin da kake aikatawa ahzatul izzatu sai isa ta kama shi sai ya ringa ganin kamar shi dinnan wai shi za a ce ji tsoron Allah hamalatul anafatu sai kyama wal hamiyatu da nuna isa ta dora shi alal amal bil ismi bisa ya aikata abin da yake ba daidai ba allazi umira bittiqaihi wanda aka umarce shi ya kiya shi yasa malamai suke cewa musulmi inda aka ce masa bawan Allah ka ji tsoron Allah a sannan ba abin da zai afu daga gare shi sai a ga ya na ya nuna kaskan da kai kowaye ko ya faɗa masa kowaye ya faɗa masa shi yasa malamai suke cewa alƙali idan abokin shari'a wato idan wanda suke shari'a wajen sa wani ya faɗa masa bakar magana ya iya ɗaukan mataki a kansa wato ya dau matakin ma abu ne mai kyau amma aka ce wala ya garabu liƙauli hittakillaha kada ya fishi dan wanda ya kawo shari'a wajensa ya ce ala gafarta bana a ji tsoron Allah fa wannan ba magana ce da za a yi fishi da ita ba bal ya kulu razaqanallahu wa iyyaka taqwahu abin da ya dace ya faɗa ya ce da mu da kai duk Allah ya hore mana jin tsoron nasa shine abin da ya kamata ya faɗa an ce zamanin halifa Haruna Rashid akwai wani bayahude da yake da wata bukata yana so a biya masa bai samu an biya bukatan nan ba shekara guda yana bin bukatar nan a fadar haruna rashid amma ba a biya bukatar ba sai rannan ya tsaya dai haruna rashid yana fitowa sai ya ce ya amiral mumini na taƙillaha fi amri sarki ya kai sarkin mummune ka ji tsoron Allah a game da magana ta ainan take aka ce sai Haruna Rashid ya aje kayan sarautar ya tsuguna ya yi sujjada sannan ya daga ya ce lalle lalle nan take aje a biya bukatar ba Yahudan nan sai wayanda suke fada suka ce ya Amiral Muminin yanzu dan maganar kafiri ba Yahude shi zai sa kai sujjada sai ya ce a'a ni ba shi na duba ba ai abin da Allah ya faɗa cewa wai za ƙila lahu taqillaha ahzatul izzatu bil ismi wannan na duba kuka ga nayi sujjada kuma shi yasa ne umarni da cewa lalle aje a biya bukatarsa da gaggawa aje a tabbatar cewa bukatarsa da aka dade ba a biya ba a gaggawa a biya nan take aka ce nan take ko sai aka biya bukatar ta shi ba yahuda to fa hasbuhu jahannam wato ba irin kamar yanzu kaga akan sami irin wannan sai ka samu bukata ko magana ta dade a wajen ma'aikata wani fayil din ya shiga ofis sai shekara da shekaru ma ba a kula da shi ba saboda cewa ai waye mai shi ne ne waye mai shi ne ne ko karkashin waye ke waye nasa wanda duk wannan alama ce ta kin tsoron Allah mutum sai ya fito kowa da awa cewa shi na Allah ne amma aikin da yake gabansa bai tsaya yayi ba amma kuma yana da awar shi mai tsoron Allah ne ta zuhu jahannam lalle kan me haka wutar jahannam ta isan masa ya sani karshen sa wuta zashi wutar jahannam ko za ta yi masa maganin duk wata isa da yake ji za a nuna masa cewa shi ba komai ba ne zo innaka antal azizul karim ana masa kai ne mai da'awar kewa ka isa a duniya to ga wuta nan ka ɗanɗana ka ɗanɗana wala bisal mihad ita wutan nan ta munana a matsayin shimfiɗa hiya ita wuta ai inna allaha ja'ala lahu jahannam ai ubangiji ya sanya masa wuta jahannam gida an wawida ita ce shimfiɗarsa ita ce rufin mafinsa ita ce shimfiɗarsa kuma da ita zai lulluɓa ita ce wato samansa fa karamahu am an girmama shi kenan kamar kurma ummar sabi waladaha kamar yadda uwar da take girmama ɗanta ta tabbatar ta kwantar da shi a shimfiɗa mai daɗi ta lullube shi da tufafi mai kyau bilgidai wal bidai a wajen shimfiɗa da mayafi allayyinaini wanda suke masu taushi wa zalika min babu ta hukumi wannan an faɗa ne gare shi daga babin isti'ara ta hukumiyya isti'ara ce ta gatse ake masa cewa tunda yana ganin shi ya isa ya zo za a nuna masa isar tasa za a kai shi matsayi na isa shine za a sa shi a wutar jahannam to wa minan nasi ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد akwai a cikin mutane man ya shari nafsahu wanda yake si da kansa wanda yake sai da kansa ayyab zuluha yake ba da kan nasa fi da'atillah a cikin neman samun yardar Allah shi duk abin da zai sai ya sami yardar Allah bai damu ba dan ya rasa kansa ma a cikin wannan shi gani yake daidai ne wato wanda wani yake faɗa mali siwar ruhi husa filal muhibbil mudilli mali siwar ruhi ani ban da komai sai raina huza garan nan na bayar gare ka ya ubangiji filal muhibbil mudilli to ibtiga yana yin haka dalaba dan neman maratilla yaddar Allah dan ya samu yaddar Allah Allah yadda da shi rahu yaddar Allah ho suhaibu an ce wannan ayar ta sauka ne a cikin suhaibu rumi lamma azahul mushrikuna yayin da kafirai suka cutar da shi hajara ila madinati sai hijira zuwa madina ta raka lahum malahu ya ban musu dukiyarsa an ce a wata ruwayar wato shi sabu rumi asali dai balarabe ne amma sai zamo an kama shi tun yana yaro aka kai shi kasar rum sai ya tashi kai kace ba rumiye shi yasa ma ake dangana shi ake cewa su haibin rumi amma ba wai dan asalinsa ba rumi ba ne to a wani kaulin aka ce da ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasar rum din sai ya gudo da karfin tsaya ya gudo da kansa har ya zo maka shi yasa yana cikin sabiqun al-awwaluna manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake yazo a sashen ruwayoyi sabiqun rumi suhaibu wanda ya tsere wa rumawa a wajen ba da gaskiya to shine suhaibun rumi a wata ruwayar ko a'a sai da shi aka yi sai abdullahi jad'ana ya siye shi abdullahi jad'ana mutumin makka ne ya zo da shi makka yayin da musulunci ya bayyana sai ya zama yana cikin na farko a wajen ba da gaskiya to an ce sanda ya nufin hijira da ya taho sai mutanen maka suka biyo shi suka ce kun san wannan mai kudi ne in muka bar shi ya tsira ya kai ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama addinin su zai samu ɗaukaka zai samu ƙarfafa da shi da ya ga sun biyo shi sai ya fito da kibiyoyinsa ya ce kun san a cikinku gaba ɗaya ba gwanin harbi kamata shi yasa a tsaya a yi man a tsaya a yi ta a nan man sai suka ce mu ba ta kai muke ba ta dukiyarka shi yasa in ka faɗa mana inda duk ka bar kuɗaɗenka a maka za mu kyale ka ya ce kun yadda da na faɗa muku don ni damun ba ta kuɗin nake ba ta tsira da imani na nake yi kun yadda na faɗa muku dukiyoyin da a makka za ku kyale ne suka ce kwarai suka yarjejeniya akan wannan ya faɗa musu to ina da kaza a waje kaza ina da kaza a waje kaza ina da kaza ku je duk kuɗi ba su kenan suka dawo suka kyale shi wato ya bar duk dukiyar da ya mallaka ta duniya don ya tsira da addininsa kaga ya sai kansa kenan tunda mumuni hakika shi ya sai kansa shi ya mallaki kansa tunda shi ne karshensa gidan ni'ima wanda yake ko kafiri ai kama ya sai da kan nasa ne kama ya sai da kansa ne ya karba ni'imar duniya ko jin daɗin duniya ko wata bukata ta sa biyan wata bukata ta sa ta duniya amma ya bar kansa a cikin azaba madawwamiya a wata ruwayar kuwa wato da suka zo wajensa sai ya ce da su kun san ni mutum ne wanda yake tsoho shi yasa ba abin da tafiya ta za ta cuce ku da shi ma na zauna ba wani abu zan iya yi don in kare ku ba idan dukiya kukewa to ga dukiya ta ku kyale ta ku kyale ni ne in tafi shikenan suka karbi dukiyar ya hijira ga manzo sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya je aka saukar da wannan aya don yabo gare shi shi yasa yana zuwa madina sai ya tarar sai da na'umar sun fito taransa suka ce kai wannan ciniki naka ya yi kyau kai su haibu gasha allah ya saukar da aya a game da kai ita ce wa minan nasu man ya shirye na sauti ga amaratin lahi wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji subhanahu wa ta'ala mai jin kai ne ga bayi ai su arshadahum waka inda ya shirye da su lima fihi rira ga abinda samun yaddarsa ke cikinsa ai faqad ja'ala ni'imar da'ima ubangiji ya sanya ni'ima wadda take madawwamiya fi nazirin a maimakon dan aiki dan kankani da bawa zai domin dawwama aljanna a gaba daya jaza'u kalimatul ikhlas sakamako ne da bawa zai faɗa akan faɗin la ilaha illallah kalman nan wadda take gajeriya ita ce za ta sabautawa wa bawa ya samu dawwama a cikin aljanna matukar ya faɗe ta ya mutu yana yadda da ita to ba makawa zai dawwama a aljanna wa yana daga jumla tausayawar ubangiji ga bayi da ya ninninka kyawawan ayyuka ya zama munanan ayyuka ba a ninka su nan kafara cewa ba a rukon wanda ya kafirce don tsoron a kashe shi yadda nan gaba zai zo a suratun nahali man kafara billahi ba da imanihi illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun lil imani to ya karbi tuban mai tuba duk isa matukar da ya a saban Allah duk irin saban Allah da kake amma ka tuba Allah zai karbe ka ko da ya dade yana cikin wannan saban Allah duk irin dade wadda bawaye yana saban Allah in ya tuba Allah zai karbi tubansa wannan zala aya ta sauka fi abdullahi ibn salami a ci abdullahi ibn salami wa ashabihi da shi da jama'a sa lamma azzamu sabta yayin da suke ganin girman rana asabar wa karihul ibla suka ki cin naman raƙuma balal islam bayan ko su musulunta wato suna ganin girman asaba ai itara muhu suka ringa daukan sa rana mai alfarma bi tare misaidi fihi ya zama ba sa yin farauta a wannan ranar kama kana fi shar'i Musa kamar yanda yake a shari'ar annabi Musa suka kira kuma kuma suka harama akala luhumiha haramta cin naman ta gare su wa shurba albaniha da shan nonon ta bayan ko sun shiga musulunci sai ya zama kenan ba su riko da baki baki ɗayan shari'o'in musuluncin ba dan da sun yi roƙo da baki ɗayan shari'o'in musuluncin da ba su girmama ranar asabar ba da ba su ki cin naman raƙuma ba tawabbahahumullahu ala zalika shi yasa ubangiji ya yi musu urus bisa wannan ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fis salmi kaffa ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أكتي يا قوة إن سكي ممنين lalle ne ku shiga a cikin musulunci wata kira salmi wata kira kuma silmi al-islami musulunci ake nufi ka ta gaba daya gaba daya a wato ta ko ina ku shiga musulunci ku karbi tsarin musulunci gaba sa wala tattabi'u huduwati shaidan wato jami'ai fi jami'i shara'i a baki ɗayan shari'o'insa wala tattabi'u huduwati shaidan kada ku bi tsare-tsaren shaidan kada ku bi turuka shaidan ta farkunan shaidan ai ta zinahu irin yanda yake kawata muku bi tafriki ku ce za ku raba a cikin lamarin addini wani abu ku dauka wani abu kuma ku ce ba ruwanku da shi to kada ku yi haka innahu hakika shaidan adu maki ne mubin mabayyanin gaba lakum gare ku bayyinul adawati mabayyanin gaba wannan ko da yake an ce ta sauka ne akan yahudawa amma tana jan gezanta akan musulmi musamman a wannan wakaci yanda zaka samu an kawo wa al'umma tsare-tsare daban-daban wanda dayawa a ciki sun bambanta da addini ba tsarin addini bane dayawa a ciki ba tsarin addini bane sai ka samu mutum a wani wajen lamari na addini ya fi kowa tsayawa kula da wannan lamarin amma kuma a wani wajen a same shi kuma mai banna ko mai sakin tsarin addinin za ka samu wani matsalan bayan da za a lokacin sallah ka samu yana wasa da ita ya sanya alwala ya tafi masallaci ta yi masallacin ma nesa ne ya je a yi sallah da shi amma kuma bai san ya tsare iyalinsa ba sai ya kyale matansa suna cuɗanya da ajanibu wanda yake ba zu maharamansa ba yana ganin ai wannan ai ci gaba ne wai ai zamani ne ya zo da haka zamani ya zo da zamani ya zo da sabanin tsarin Allah to mai hankali wanne zai bi tsarin Allah zai bi ko tsarin zamani tsarin Allah za a bi ko ko tsarin zamani haka dai a wasu abubuwa za ka samu wani a kan gaba yake wajen cin haram amma kuma wajen ibada ya fi kowa tsayawa kula da ibada to Allah da ya ce a bauta masa shine kuma ya ce a ba haram din shi yasa ya kamata yadda bawa yake kokari wajen ibadar ya zamo mai kokari a wajen nisanta haramun din ya shiga a cikin musulunci gaba ɗaya kenan amma ba a ce zai rarrabe ba wajen ibada ya yadda da tsarin addini amma wajen mu'amala ba ruwansa da tsarin addini ai ga tsare-tsare da aka yi na manyan masana tattalin arziki na zamani wanda suke gwanaye ga tsare-tsaren da suka yi ko da sun bambanta da tsarin addini ai su za a bi a komi a dawo a ba addini komi a dawo a bi tsarin addini shine mafita dan duk wani tsari daban to shaidan ne yake kokarin bawa ya kyale tsarin Allah ya bi shi matukar ko ka bi tsarin shaidan halakar da kai zai dan da mun mai gaba ne da kai wanda yake Allah ya faɗa ma guri dewa cewa fa shaidan din mai gaba ne da kai inna shaidana lakum aduwwun fatahizuhu aduwa shaidan gaba yake da ku shi yasa lalle kurke shi a matsayin abokin gaba kada ya kawo muku wani tsari daban wanda yake ya bambanta da tsarin Allah daman shi shaidan duk tsarin da zai kawo wanda yake ya bambanta da tsarin Allah ne to ku ce wai za ku bi ku ce za ku bi wannan tsarin na shaidan ku kiyaye haka shaidan abokin gaba ne da ku a fili wal ma'ana abinda ake nufi anna adawatahu gabar shaidan gare ku bayyana tun a fili take wa zahiratun a bayyana take ga wanda duk Allah ya saka basirarsa wanda Allah yake nufin alheri da shi wanda yake mumuni na hakika koyaushe gani yake kamar ga shaidan a kansa ya rike makamai Allah Allah yake ya halakar da shi shi yasa kokari yake ta ko'ina ya ga ya kwaci kansa daga hannun shaidan a koyaushe amma wanda yake Allah bai haskaka basirarsa ba shi gani yake ai ba komai ba komai ko da dai shaidan din ya kiftace shi ya ja shi nan haka ai zai dawo ya gyara alhali ko abinda aka yi asararsa abinda aka zub da shi ba kasafai ake iya kwashe shi gaba ɗaya ba da in an yi bari to an bara fa kenan an bara kenan abin ba zai kwasu ba to Allah ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladzina taqaw haqiqa wanda suke masu tsoron Allah idza masam da'ifun min ash-shaytani idan mai zuwa daga shaydan ya zake musu tazakkaru sai su gaggawa tuna Allah fa idza hum musirun sai su gane abin da suke ciki nan take amma wanda yake shi ba mai tsoron Allah ba ba mai kiyaya ba dan shaydanin ya zo masa hankalinsa yana can wani waje sai shaidan din ya ta tafiya da shi sai ya ta tafiya da shi kuma abin da yake kawo bawa ya dore bisa tsoron Allah yawaita ambatan Allah yawaita ambatan Allah shine babban maganin shaidan duk wanda yake ya bar ambatan Allah to shikenan ya dora kansa ne a tsarin azaba ta farkin azaba wa man yu'rir an zikri rabbih nasluku azaban sa'ada wa man ya'shu an zikri rahmani نكير له شيطانا فهو له قرين وإنه ليس وإنهم ليسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون تو فإن زللتم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فإن ضللتم أوكو كدرجة ملتم ya zama kun karkace ani duhuli daga shiga fi jami'ihi a bakin a baki ɗaya tsare-tsare na addini min ba'adi ma ja'atkumul bayyinatu bayan ko hujjoji sun zo muku alhujjaju zahiratu hujjoji mabayyaniya ala annahu haqqun bisa cewa addini gaskiya ne wato ana cewa zalla ya zillu shi yafi yawa amma kaɗan akan ce zalla ya zallu ya zamo asalinsa zalila kenan kamar kira'ar ibn muhaisin ibn muhaisin daga makarantar nan guda goma sha hudu shi a nan yadda ya karanta fa in zaliltum ba zalaltum ba amma dukkan makarantar in ban da shi duk zalaltum suka karanta ya zamo daga babun raraba raraba kenan shi ko bisa kira'a tasa ya zamo daga babun fariha babun fariha ne to ku sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala mabwayi ne la yu'jizuhu shay'un ba abin da yake gaji da shi an intiqamihi minkum daga sakayya gare ku irin abin da kuke aikatawa ba daidai ba tunda ya faɗa muku daidai ku yi daidai shine ku ba addini ku ba addini a komai shine kun yi daidai don kuka ce ko akwai wani abin da ba za ku ba addini ba to ku sani Allah mai mabuwayi ne mai azaba ne hakimin gwani kofi sun iya a cikin duk tsare-tsarensa wato abinda duk ya tsara muku ya fi gare ku shedan ne yake nuna muku cewa akwai wani tsari na Allah wanda ba shi ne mafifici gare ku ba amma a hakikan lamarin tsari na Allah gabawa ai ya fi masa fiye da duk wani tsari tunda Allah dinnan alimun hakimun ne masani ne saninsa ya kewaye da komai ya san farkon lamurra kamar yadda ya san karshen su ya san karshen su ko duk mai tsari galibi sanin sa farkon ne in ma yana da sanin in ma yana da sanin to ya san farkon abu amma yadda abu zai kare bai sani ba sai yasa za a samu wanda suke da'awar gwaninta sai su kawo tsari amma kuma karshen ta tsarin ya zamo bai kyau ba ya zamo bai kyau ba saboda sanin su takaitacce ne wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kuma ubangiji subhanahu wata'ala gwani ne a cikin duk abin da yake tsara muku duk abin da yake tsara muku akwai hikima illa iyaka ta yi ku gano hikimar ta yi ba za ku gano ba wa rubbama yu'wizu na tila'u lakinnahu laysa bihim tina'u yanda mai maraki so da yake fada so da yawa hikima a cikin tashri'i sai ya zama bata bayyana ba gare mu wato lan tulfa fil mu'allalati illa hawiyatun min hikimatin fil jumla wa rubbama yu'zina tila'u lakinnahu laysa bihim tina'u ba wani abu da aka kawo a matsayin illa ko dalili na wani tashiri'i wanda ba hikima a ciki sai dai ta yi mugu mu kasa ganewa saboda zamowar iliminmu takaitacce ne gajere ne hal yanzu runa هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور to halin zuruna su masu barin karbar addini gaba daya da tafi da rayuwarsu akan addini gaba daya akwai abin da suke sauraro ayyanta zilu tarikuna duhula fihi masu barin shiga a cikin addini gaba daya akwai abin da suke sauraro illa an ya ce humullahu in ba a ce lamarin Allah ya zo musu ba ka kaulihi ya yi daidai da fadansa au ya ce amuru rabbika ai lamarin ubangiji ya zo musu ai azabuhu ai azabar Allah ta zo musu fi zulalin a cikin rufe-rufe minal gamami na daga girgije wal ma'ana abinda ake nufi annallaha yursilu alaihimul azaba ubangiji ya sako musu azaba fi suratul rahamati a surar rahama irin yadda aka saukar ga adawa adawa da girgije ya zo musu ya fuskanto kwaruruwansu inda nomansu yake munna suke suna haza alurun mumtiruna falamma ra'ahu arina mustaqbil audiyatihim qalu haza alurun mumtiruna suna da munna ga ruwa yau za a sha ruwa yau za a sha ruwa amma a ƙarshe me aka wayi gari da shi azaba ce bal huwa mustajaltum fi rihum fiha azabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la tari illa masakinahum to su ma masu barin yin aiki da shari'ar Allah gaba daya akwai abin da suke sauraro in ba irin wannan bai zo musu a kawo musu azaba a surar rahama wannan ne yake nuna cewa a ce za a tafi da shari'ar musulunci da wani tsari na shari'a daban abu ne wanda yake ba mai yiwuwa ba a hakikan lamari illa iyaka in an samu dama ta wani waje a yi aiki da shari'ar ai amma dai a hakikan lamari yadda shari'ar musulunci take nema daga bawa ba za ta yi a ce an hada ta da wani tsari na daban ba saboda kome akwai shi addinin musulunci kome akwai shi a shari'ar musulunci shi yasa kenan in abin nema ne wato in abin nema samu ne ai sai a ce a jingine duk wata shari'a gaba ɗaya ko ina ma a koba ga shari'ar Allah a kome da tsare-tsare na halayyar zamantakewa ne da tsare-tsare na tattalin arziki ne da tsare-tsare na hududu ne da jinayatu da sauransu da mu'amaloli gaba ɗaya a koma ga tsarin shari'ar musulunci shine abin da yake daidai amma ba cuɗanyawa ba cuɗanyawar sai dai a ce kawai a rurun a wani bin rurai ne a ce gaba ɗaya ma an bar shari'a ko ta ko ina ai ya fi muni daga a ce ana ɗauko ta a wani wajen amma a wani wajen ba a ɗauko ta a rurun ko wailun a wani min wailaini na mai mukama ko wailun a wani min wailaini to kawai sai dai haka amma a hakikan lamari ai cuɗanyawar ba za ta yi ba tunda ga tsarin mulki za a ce ai duk wata doka ma ko duk wani tsari da yake yayi taradi da tsarin mulki ta wannan tsarin gaba ɗaya ba a san da shi ba ba a yadda da shi ba kaga kenan wato an ba da hakimiyya ga abin da yake ba shari'ar Allah ba a tsari na Allah ko dole hakimiyya ta koma ga Allah da shari'arsa ya zamo ita ce makoma ga kome duk abin da yake ya saba da tsarin shari'a to shine ba za a yadda da shi ba amma ba a ce shari'a in ta zo ta saba da tsarin mulki sai a ce ai dole a ga tsarin mulkin shine abin yadda da shi a ba haka ba in dai rayuwa ake so a yi ta musulunci yadda musulunci ya zo yadda musulunci ya zo shi yasa babban murin musulmi shine ya zamo a ce an musu tsari na mulki wanda yake ginshikinsa ƙur'ani ya zama an gina shi bisa ƙur'ani ya zama ƙur'ani shine hakika abinda za a koma gare shi duk abinda yake ƙur'ani bai yadda da shi ba to babu shi a ɗauka a matsayin babu shi wal mala'ikatu mala'iku kuma su zo musu su zo musu wa ƙuri'a lamaru a sannan fa magana ta ƙare a wannan wakacin ai magana ta kare tan ma'amuru halake lamarin halakar da su ya cika ba magana kuma a jinkirta musu dan da zarar an aiko azaba inna ajalallahi idza jaa la yu'akhar inna ajalallahi idza jaa la yu'akhar wa ila la turja'ul umur baki ɗaya lamura ana mai da su ne ga Allah wato qira'ar makaranta biyar turja'ul umur turja'ul umur qira'a makaranta biyu kuma tarji'ul umur shine bil bina'i lil maf'uli wal fa'ili fil akhirati al akhirah komai za a mai da shine ga Allah fa yujaziya ubangiji ne zai sakayya ko fa yujazi ubangiji ne zai sakayya akan komai in ma kyakkyawaye to zai koma ga Allah zai ga kyakkyawan sakamako bisa kyakkyawan aikin da ya a rayuwar duniya in kuma mutum munana waye ko kuma cewa ya shi bara ya hada ya ɗau kyakkyawan wani wajen ya ɗau kuma mummunan wani wajen to dai zai koma ga Allah zai ga sakamako irin wannan kowa irin aikinsa haka zai ga sakamakonsa to
سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب sal ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tambayi banu isra'ila tarkita tambaya ce ta urus ai ta gare an wata bihan ai kwankwasar su da zargin su lalil istifham minhu ba wai dan ana son su faɗa bane abinda ba a sani bane aka tambaye su a'a ba wannan bane wa hadha tasliyatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ta zo ne dan ba da haƙuri ga manzo sallallahu alaihi wasallama ana faɗa manzo sallallahu alaihi wasallama an baka ayoyi an baka mu'ujizozi masu yawa wanda ya isa a ce dukkan halitta sun ba da gaskiya da kai amma ga banu isra'ila wanda su suna ganin suna tafiya ne bisa wahayi daga allah gashi sun ki ba da gaskiya da kai to wannan abin da suka yi ai ba sabon bane ba farau bane daman can haka suke an kawo musu ayoyi maiwaita amma kuma ana kawo musu ayoyin suna karyatawa sun ga ayoyi da yawa Allah ya aiko annabi Dawuda ya aiko annabi Sulaimana dukkan annabawan sun zo wa banu Isra'ila da ayoyi da mu'ujizozi amma fama su kai da su ba su imani ba yanda ake bukata Allah ya aiko annabi Isa da mu'ujizozi manya masu girma wahil mauta bi iznillah wa bulu lakama wa labrasa bi iznillah wa wahil mauta bi iznillah amma tare da haka sai ma suka dangana shi ga mummunan matsayi suka dangana shi ma ga mummunan matsayi shi yasa ba faro ba ne in ba da gaskiyar da suka yi gare ka shi yasa ana ba da haƙuri ne ga maza Allah ai fala gara ba tafi adam imanihim bika ba mamaki dan ba su ba da gaskiya da kai ba fa inna na atainahum ayatin bayyinatin ala yadi Musa dan mun ba su ayoyi mu'jizozi mabayyana a hannun annabi Musa falam yuminu amma suka ki yin imani wa lam yanqadu suka ki jawuwa gare shi ba su yadda sun jawu gare shi ba wato kam din wannan istifhamiya ce galibi kam a qur'ani kam habariya ta fi yawan zuwa amma wannan kam din istifhamiya ce wannan istifhamin kuma shi ya ta'alikin sal din daga a ce ya nasabci maf'ulai biyu sal is wato wanda asali is'al ne aka yi ta hafifin sai ya koma sal to sa'ala yakan nasabci maf'ulai guda biyu ne ko dai duk da kansa ko ko na biyun ya kai da harafin jarra sa'altu zaidan safarahu ko sa'altu zaidan an safarihi ga ta ya kai da kansa ko kuma ya kai da wato harafin jarra to anan kam din nan sai ta ta'alikin sal din daga samun makulan guda biyu sai zamo kenan a wa koko ita ce matsayin makuli na biyu kam istifhamiyatu kam din istifhamiya ce mu'allaqatu ta yi ta'alikin sal anil maf'uli sani daga maf'ulin na biyu wayya sani maf'ulai ataina ita ce na biyan maf'ulin a ataina ataina hum kam wato aka gabatar da shi saboda istifhami ne maf'ulin ne na biyu na ataina amma aka gabatar da shi saboda istifhami ne wa mu mai zuha tamizin kam din nan shine min ayatin bayyinatin da yawa muka ba su inda ba dan min din ba da sai a nasarce ayatan din amma saboda wannan min din ne yasa aka yi masa jarra saboda tamyizin kan istifhamiya yana zuwa mansubi ne yana zuwa mansubi ne ba kamar kam habariya ba kam habariya ita ce tamyizin ta yake zuwa majaruri wajarur bi kan ma kunta anhu mukbira mu'azziman lishanihi mukabbira ta kulu kan malin afadatu yaji to ita ko kam ta istifhami wato nasaba ake sai dai an ƙara min din a jewa ai mun ba aya nawa ce mabayyaniya muka ba su zahiratin wadda take a fili ka falkil bahari kamar yadda aka keta kogi da su wa inzalil man salba aka sauka musu da mannu da salwa fa baddaluha kubra amma duk wannan ayoyin na Allah banu Isra'ila sun musanya su da butulci sun butulce da su wa man yubaddil ni'matal lahi wanda duk ya musanya ni'imar da Allah ya masa ai ma an ama bihi alaihi abinda Allah ya masa ni'ima min al-ayati daga ayoyi li'annaha sababul hidayati me yasa ake kiran ni'ima ta aya ta Allah ni'ima gabawa saboda ayan nan sababin shiriya ne shiriya ko akwai ni'ima ga bawa kamar ta ai ba ni'ima ga bawa kamar a ce an shiryar da shi tsari madaidaici shi yasa ya zama ma ni'imar da aka ce bawa lalle ya roƙe ta kenan a cikin sallah kaga a cikin sallah lalle ne a karanta fatiha a fatiha kuwa bayan an yi yabo ga Allah an yi kirari ga Allah babban abin da ake roƙa menene ihdinas siratal mustaqim shine kawai ma abin da ake roƙa a ciki ihdinas siratal mustaqim saboda a nuna shiriyan nan ita ce babban ni'ima wanda duk ba a shirye shi ba to ai duk abin da aka ba shi a banza shi yasa ma wasu malaman sai su ce ai gaba ɗaya ma ba a yi masa ni'imar ba kamar ash'ariyawa su a wajen su duk wanda ba a shirye shi ba to duk abin da aka ba shi ba a yi masa ni'ima ba tunda ko da a nan ni'ima ce to amma a ƙarshe ai zai koma azaba gare shi tunda sai an masa hisabi a kai sai ya shiga wuta a sababin wannan an masa azaba na baka kaza baka gode mun ba na baka kaza baka gode mun ba to ga azaba a maimakon wannan kin gode mun shi yasa su ashariyawa suka ce kafiri gaba daya ai ba a masa ni'ima ba wa mali kafirin ala yanda shehu dahiru fairun ma yake fada a manzumatul kubra to wanda duk ya musanya ayoyin Allah ni'imar Allah da Allah ya masa min ba da majatu bayan ko ta zo masa ya musanya ta kufran da bitilce mata fa inna Allah shadidul iqab hakika ubangiji mai tsananin azaba ne gare shi shi yasa ya kamata bawa ya faɗaka ya gane duk wata aya da ake nuna masa ni'ima ce babba gare shi ya duba ya ga wannan ayar ta mai da shi ga Allah ya wannan ayar ta ƙara kusanta shi ga Allah ba wai ka ɗau ayar ko ka ɗau ni'imar ka sarrafa ta ba a cikin bin Allah ba ba haka ake nema daga gare ka ba duk wata aya da Allah ya bayyana ma ko wata ni'ima da Allah ya yi ma to abinda ake bukata daga gare ka kai amfani da wannan ayar ko wannan ni'imar wajen ta ƙara kusanta ka da Allah shine kamo ruwan nan ayar ko kamo ruwan nan ni'ima amma ba zamo ka sarrafa ta a wajen ta nisanta ka daga Allah ba subhanahu wata'ala Allah ya hore ma duniya ya zamo kai ba abinda kake sai ta bargaza saba wa Allah kawai kake da wannan ni'imar da Allah ya hore ma to ka sani in dai haka kai to ka musanya ni'imar Allah ba abinda yake sauraron ka sai azaba don ko Allah subhanahu wata'ala ni tsananin azaba ne zuyina lillazina kafaru زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب من يجي زين للذين كفروا an kawata wa kafirai alhayatu duniya rayuwar duniya ya zama rayuwar duniyan nan ita ta sha hankalinsu tunaninsu gaba daya akan duniya ne ya za a gyara duniya ya za a gyara duniya ya duniya za ta yi daɗi wannan tunanin ya jawo suka yi kere-kere iri daban-daban ko da yake duk kere-keren nan hikima ce wanda haƙƙin mummunai a ce su suka fi kowa tsayawa wajen yi domin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi alhikimatu ralatul mumin duk wani abu na bajinta duk wani abu na gwaninta kayan mummuni ne in an gansa a wani waje ma bata su bacewa su kai shi yasa in ya samu kayansa sai ya ɗauka kenan illa iyaka shi mummuni idan shi ne zai wannan to zai yi ne da tunanin lahira ba kamar yadda su suke tunanin nasu ya zamo iyakarsa duniya ba sun san duniya ne ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum an lahirati hum gafiluna sun san abin da yake ya bayyana gare su na daga rayuwar duniya wannan ya kawo ake ta samun rikice-rikice a duniya saboda wanda duniya take hannunsu sanin su na duniyar ne kawai idan da a ce duniyar za ta koma hannun wanda sanin su yake na duniya da lahira sai komai ya gyaru idan aka ce yau mummune su suka karbi ragamar tafi da duniya to sai komai ya zamo ya gyaru daman inda haka Allah ya santa su Allah zina in maka nan filari a kamus salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar wallahi akbatul mu da an ba su dama ya zama su suka karbi ragamar duniya to ba abin da yake gaban su illa yin ibada su tsaye da ibada su ba da haƙƙin duk mai haƙƙi su umarni da abu mai kyau su yi hani daga abu wanda yake ba mai kyau ba ba su ringa zuga ba ana abubuwa marasa kyau ana yaƙe-yaƙe a gurare da yawa ana kashe bayan Allah amma suna ji suna gani sun kau da kai ba ruwansu saboda su duniya kawai suka sa a gaba kaga laifin kenan an kawata wa kafirai rayuwar duniya bitan wihi an rikitar da su suke ganin cewa iyakar rayuwar iyakar wannan ta duniya iyakar rayuwar ta duniya in hiya illa hayatu na duniya wa ma nahnu bi mabusina koyaushe kirarin su yau akwai wata rayuwa ba wannan ta duniya ba yaushe ma za a ce za a tashi wani raba lana masalan wani siya halka kala man yuhyil izama wa hiya ramin wa qalu ai za kunna izaman wa rufatan inna lamab'usuna halkan jadida muna mamakin a ce wai za a sake wata rayuwa wahum alhali su yasaruna suna yin izgili minan lazina amanu daga waɗanda suke mummune suna yin izgili daga mummune lifakare saboda suna ganin mummunan talakawa ne ba su da komai na duniya a hannu kabila ne kamar bilalo alhabashi wanda yake mutumin habasha lamma aslama wanda lokacin da ya musulunta uzziba fillahi an masa azaba dan Allah an masa azaba a cikin bin Allah azaban shadidan azaba mai tsanani dan ya tsaya bin Allah wannan ta jawo aka yi masa azaba azaba mai tsanani a wa ammar kamar ammar ibn yasir da shi da gidansu da mahaifinsa da mahaifiyarsa shi ammaru duk sun gamu da azaba mai tsanani mahaifiyarsa ita ce farkon farkon wadda ta shahada a musulunci ita ce sumayyato a hakanan su haibun romi shi ma ya gamu da azaba ayyas ta hazi'una bihim su ne musu izgili wa ya ta'alauna alaihim bil mali suna nuna isa a kansu da cewa ai su masu dukiya ne ko yaushe suna faɗa hazali wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wala irjaitu ila rabbiya inna li indahu lal husna ina nuna wannan duk duniyar da kuke gani ai ta wace shi kafiri gani yake magana sa alkiyama ai ba zuwa za ta ba ba magana abu ne wanda zai zo ba kuma ba wai ko gaskiya ne ai ko lahira ce ta zo yanda Allah a nan duniya ya bashi dukiya ya bashi jin daɗi wai a lahiran ma haka ne yanda kuma a suratul kafi ma ake faɗa wa ribla masalan rajulaini ja'alna li adima jannatin min adabi wa hafafna ma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'atil jannatayn ata tukulaha wa lan tazlim minhu shay'an fajjarna hilalahu ma nahara wa kana lahu sumurun fa qala sahibihi wa ghayruhu ana aktsar minka malan wa azna fara wa da hala jannatahu zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qala ta wala irjitu ila rabbi la ajidanna hayran minhuma munqalaba gani yake ko da ma wai lahi a duniya to a lahira sai zamo ba komai ba a falawar lazina amanu min alkufari yarhafuna ala lara'iki yanzuruna a ranar lahira sai zamo mumune ne suke wa kafirai dariya قال قائل منهم إني كان لي قريب قال هل أنتم مطلعون فضل أفرعوه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين walaula ni'matu rabbi la kuntu minal muhrarina ka kusa ka halakar da ni kafircin da kake kai ka so ka jani a ce na fada kai in ba dan ni'imar da Allah ya yi min ba da yanzu ni ma ina cikin wuta wallahu yarzuqu man yasha ubangiji yana azurta wanda ya nufi azurta shi bi gairi hisab ba da hisabi ba ai rizqan wasi'a arziki wanda yake mai yalwa fil lahirati ko dai a lahira ake nufi wato a lahira lima fil hadisi saboda abin da yazo a hadisi lama ruyu saudi ahadukum fil jannati wallahi gurin da ɗayan ku zai aje bulalarsa a aljanna khairun min ad-dunya wa ma fiha yafi daga duniya da abin da yake cikin duniya gaba daya yafi daga duniya yafi daga baki ɗayan abin da yake cikin duniya awi duniya koko a nan duniyar Allah yana azarta wanda ya so a nan duniya ko da kafiri ne in Allah ya nufa sai azurta shi a bashi duniyar a bashi duniyar ya tara ya tara ya ji daɗin a duniya amma kuma a ƙarshe ai zai je ya koma azaba madawwamiya innan a duniya ya dade duk dade wanda ya zama karshen ta azaba to meye amfanin rayuwar da a fara ta in mata ana hunsinin su maja ahun ma kanu yu adun ma a gane an hun ma kanu yu mata'una inda za a ba kafiri ya zauna shekara dubu dubu dubu dubu a duniyan nan yana jin daɗi amma kuma a ƙarshe ya mutu lahira ya koma ga lahira kuma shi tun da yake kafiri ne ba shi da makoma sai wuta to duk wannan rayuwar da ya a duniya meye makomata meye mamorarta ai bai mori komai ba bai mori komai ba tun da dai ya kare a wato azaba bi an yi mallikal masura minhum amwalas sahirina kuma a nan duniyar ma Allah na iya karɓar dukiyar daga hannun kafiran a mayar da ita ga waɗanda suke mummune haka ya faru zamanin annabi wurai zato sun yi abin da suka yi na kafirci amma a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna musu kaskanci aka bautar da matansu da yaransu mazansu wanda duk ya balaga aka kama aka yanka shi wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sasim wa qazafa fi qulubihim ru'ba fariqan taqtuluna wa tasuruna fariqa wa awrasakum arhum wa diyarahum amwalahum wa arhamna tad'uha Allah ya gadar da ku dukiyarsu kun kun karbe dukiyarsu ta zamo taku wa qad hasala zalika wannan ya tabbata ga musulmi ba da alfati bayan an buɗe makka wa fil gazawati da yaƙoƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna huma min gazatin illa wa yakhudhu minhum al amwala wa riqaba domin ba wata yaƙi da manzo Allah ya fita sai ko ya samu ganimar dukiyoyin kafiran nan da wuyayen su fi tilkal gazawati a wannan yaƙin to bal da humullahu bari ubangiji ya ƙara wa musulmi bi an mallakahum riqabal muluki wa amwalahum ya mallaka musu wuyayen sarakuna da dukiyoyinsu sai gashi aka kawo wa sayyidina umar kambin sarki kisra da yake manzon Allah ya wa suraqatu alkawarin cewa ainihin gaba kai dinnan sai ka sa kambin sarki kisra sai sai da na umar ya ɗauki kambin ya ɗora a kan sarki a kan suragatu wahabahu wa'adan bi iswari kisra fa'atahu min ba'di hinin wafa'u yanda sayyidi yusuf nabhani yake faɗa wal hasilu hasilin bayani dai cewa arzikin mummini wanda ake masa a nan duniya ba da hisabi ba ba za a masa hisabi ba a lahira sabanin kafiri kafiri ko da an azurta shi a duniyar to zai gamu da mummunan hisabi akan arzikin a lahira ya zo a hadisi ubangiji bai nufa ba cewa ya azurta bawansa mummuni a nan duniya sai ta inda bai zata ba to amma a lahira an koma maganar lahira to ai lamarin a fili ne daman arzikin na mummune ne kafiri ai ba shi da wani arziki wanda zai zo yana roko ana firo alaina min alma'i yau min ma zaka kumullahu do Allah ku dan ba mu dan kadan daga ruwa ko kaka mu kurba ko irin abin da Allah ya baku am amsar da za su ji inna Allah harramahuma alal kafirina ai ruwan nan na aljanna da arzikin nan na aljanna Allah ya hana amfani da su ga wanda yake kafiri kafiri ba zai amfani da su ba shi to alhamdulillah
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى كان الناس mutane da can sun kasance ummatan wahidatan suna bisa addini guda ɗaya alal imani suna basa ba da gaskiya da Allah fa ai fi mabda'id duniya ai a farkon duniya min adama ila idrisa wasu suka ce tun daga annabi adam zuwa annabi idris wannan bisa kauli da cewa annabi idris ya riga annabi nuhu amma malamai da yawa suka ce zancen da ya fi inganci shine cewa shi annabi idris bayan annabi nuhu yake wakila wani kaunin aka ce min adama ila nuhin tun daga annabi adam har zuwa annabi nuhu wasu malaman suke cewa tsakanin annabi adam da annabi nuhu shekara dubu da ɗari biyu aka samu shekara dubu da ɗari biyu aka samu wal ma'ana abinda ake nufi kanu alal haƙƙi sun tabbata bisa gaskiya ba sabani tsakanin su a wannan muddar wannan lokacin ba samu sabani ba game da lamarin addini wasu suka ce a'a sun kasance bisa addinin da ba gaskiya ba a wannan muddar wannan kaulin na ƙarshen nan rarrauna ne zance mu'tamadi suna bisa addini madaidaici suna kan imani da Allah lam alaihi mufassir wannan ne yasa mufassiru bai fi ta kansa ba bai kawo shi bai kawo ɗaya kaulin guda ɗaya daga baya ne ya zamo mutane suka rarraba wasu suka ci ɗore bisa imani wasu ko suka faɗa bisa ga kafirci fa ba asallahu nabiyina sai ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko annabawa ilaihim zuwa ga mutane mubashirina halin kasance wasu suna yin albishir ga man amana wanda duk ya imani ya aiki da abin da suka zo da shi bil jannati cewa lalle zai koma ga aljanna wa munzirina suna yin gargadin kuma man kafara wanda ya kafirce wanda duk ya ki karba abin da suka zo da shi bin nari da cewa zai koma ga wuta ba an zala ma'ahumul kitaba ubangiji ya saukar da qur'ani ko littattafai ya saukar da littattafai tare da su alkitaba din ana nufin alkutuba shine yace bi ma'anar kutubi Allah ya saukar da littattafai tare da su aldin jinsiya ce kenan bil haqqi ya saukar da su da gaskiya an saukar da littattafan nan da gaskiya don mutane su aiki da su liya hakuma bainan nas dan littafin ya hukunci tsakanin mutane ko ko dan shi annabin ya hukunci da wannan littafin a tsakanin mutane in an ce ana nufin littafin to ya zama majazi ne isnadi wato majazi ne akali don ba littafin bane zai hukunci a'a za a yi hukunci da shi ne shi za a yi hukunci da shi ne in ko an ce ana nufin annabin to ya zamo hakika ce kenan akaliya ba wai a majazi ne akali ba ta kuma ya zamo Allah ne subhanahu wata'ala mai hukuncin da shi ya zamo kenan diddai maja'a ba wato ba majazi bane a sannan ya zamo hakika ne dan ai kunci da wannan littafin bainan nasu a cikin tsakanin mutane fi mahtalafu fihi a cikin abin da suka yi sabani a cikin sa ya zama duk abin da aka samu bambancin fahimta to a mai da shi ga qur'ani ga littafin nan wanda haka ake nema koyaushe duk sanda aka samu sabani tsakanin al'umma to sai a koma in dai gaskiya ake nema a koma ga qur'ani yanda ya zo a cikin ayat suratul shura wa mahtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani abu da za ku samu sabani a cikinsa to ku mai da hukunci a cikinsa zuwa ga Allah ya za a yi a mai da hukunci zuwa ga Allah a koma ga Qur'ani ko kuma atun nisa da take faɗa fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in an samu jayayya tsakanin ku a cikin wani abu ko menene to hanyar da za ku yi ku warware wannan sabanin in dai gaskiya ake nema ba so ake a koma ga son zuciya ba shine a mai da wannan matsala ga Allah mayarwa ga Allah ko shine mayarwa ga littafin Allah in an mayar ga littafin Allah an mayar ga Allah kun mayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ku koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta warware muku duk wani sabani da ke tsakaninku in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir a cikin abin da sai sabani a cikin samin addini daga lamarin addini wa ma talafa fihi ba wanda ya sabani a cikin addinin addini a cikin addinin illa lazina utu sai wanda yake an ba su littafin wanda aka ɗaukaka da ba su littafin a maimakon ya zamo su ne kan gaba wajen riko da littafin amma kuma sai aka samu wasu a cikinsu wanda suka kangare ya zama ba su yi imani da littafin ba wasu kuma suka yi imani da littafin amma wani imani wanda yake a baibaye ba daidai ba wato fa'amana ba'aru wasu suka ba da gaskiya suka fara baro wasu suka ba suka kafirce shi sabani a addini akwai sabanin da yake ba cutarwa bane ko ba cuta bane a cikin tafi da addini in ya zama sabani ne a cikin abin da yake matsala ta furu'a kuma ya zama kowa yana da hujja to a sannan wannan ba saɓani ba ne mai cutarwa yalwatawa ne ga al'umma tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an samu irin wannan zamanin sahabbai an sami irin wannan wannan tabbatar da istihadi ne tabbatar da ilimi ne zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce a fita zuwa banu ƙuraiza kan wanda ya sallar la'asar sai a banu ƙuraiza wasu daga maganar nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam suka gane cewa ai sallar la'asar din ma gaba ɗaya ba za a yi ta ba sai a banu ƙuraiza wasu ko abin da suka gane daga maganar nan ta manzon Allah shine cewa ana neman su si gaggawar tafiya ga banu ƙuraiza din amma ba wai lalle ana nufin kada ai sallar la'asar din ba sai an je banu ƙuraiza shi yasa su suka tsaya da wakacin sallar ya suka yi sallar su sannan suka ci gaba da tafiya waccan ko su ba tsaya sun yi sallar ba sai da suka je banu ƙuraiza aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk cikin su ba wanda ya ce yayi ba daidai ba duk ya tabbatar da su bisa ijtihadin nasu akan kuma sami ijtihadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan a ijtihadin nasa yayi daidai wannan bai daidai ba kamar wanda wato suka yi mafarki a hanya suna wato halin tafiya ɗaya daga cikin su ya taimama kawai ya sallah ɗayan ko ya kwanta ya ringa birgima akan turbaya kamar yadda dabba take sannan ya sallah da aka ji aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ijtihadin wanda ya taimama kawai ya sallah ya nuna cewa in aka taimama kawai aka yi sallah ai ya wadatar ba sai an wanka da turbayar ba ba sai an yi wanka da turbayar ba kaga kenan ya tabbatar da wannan a zamanin sahabbai kuma an sami istihadi da yawa misali akan fassara wasu wuraren na qur'ani kamar wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata qurui wasu a cikin manyan sahabbai suka dauka cewa qurun dinnan ana nufin jinin haira shi yasa a wajen su mace da aka saki za ta yi idda da jini uku ne kamar sai sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali abdullahi masudin duk akan haka suke cewa in aka saki mace mai jinin haira to za ta yi idda da jini uku ne shi yasa dan an sake ta tana tsarki jini ya zo mata in wannan jinin ya ɗauke to ta ga jini ɗaya saura jini biyu tsarki ya zo mata ta sake ganin wani jinin to in jinin ya ɗauke ta ga jini uku sai ta ga jini biyu kenan sai jini na uku ya zo ya ɗauke sarai sannan ne ya halatta ta ɗaura aure wanda suka ce za ta idda da jini uku kenan wasu ko cikin sahabbai suka fahimci cewa a abinda ake nufi da ƙuru'un tsarki kamar sai a zaid ibn sabitin sai abdullahi ibn umara su aisha duk suka ce abinda ake nufi tsarki nan yana cikin guraren da sayyidatuna aisha fahimtar ta ta bambanta da fahimtar mahaifinta mahaifinta sayyidina abubakar ya fahimci wa jini ake nufi amma ita a fahimtar ta tace a tsarki ake nufi tsarki ake nufi shi yasa a wajen su an saki mace tana tsarki da tana cikin tsarki da zarar jini ya zo mata ta yi tsarki daya saura tsarki biyu idan jinin na ya dauke tsarki ya zo to da zarar wani jini ya zo ta yi tsarki biyu kenan in wannan ya dauke tsarki ya zo to da zarar jini ya zo tun kafin ta gama jinin ya halatta ta daura aure shi yasa sabanin akan jini na uku idan jinin nan ya zo shikenan ta halatta ko sai ya dauke wanda suka ce jini ake nufi suka ce a sai ya dauke sannan ne za a ce ta gama idda wanda ko suka ce a a tsarki ake nufi suka ce a ba ta gama tsarki uku ba ai sannan ya halatta ta daura aure to wannan kenan to irin wannan sabanin ba shi ne wanda yake abin suka ba a saɓani akan matsala usuliya kamar misali wanda aka samu da hawarijawa da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu suka ce ai sayyidina ali yadda da ya a hukunta mutum biyu wato wannan kamar sabawa qur'ani ne ga qur'ani ya ce inil hukumu illa lillahi ai ba wanda zai hukunci sai Allah to a ce an yadda da hukunci wasu mutum biyu suka ce ai wannan fita ne daga tsarin qur'ani da irin dai shubohin da suka kawo to irin wannan sabanin shine abun gudu shine abun ki a addini domin ko yana jawo rarrabar kawuna kaga wannan saban da aka samu sabani tsakanin su wannan bai jawo fada ba bai jawo jayayya ba kowa ga fahimtarsa ya yi aiki da fahimtarsa in ga yadda fahimtar ka take ka kai matsayin ka fahimta din kai aiki da fahimtar ka ai ba wanda zai ce ma ka yi ba daidai ba wanda zai ce ka yi ba daidai ba amma wato sabanin da zai jawo zuwa ayyaki kamar wannan na hawari jawa da sayyidina ali kaga sai da sayyidina ali ya yake su bayan da suka kashe wani a cikin musulmi suka tsaga cikin matarsa suka fito da jariri a ciki suka kashe jaririn ma da ita matar da mijin gaba daya sai na ali aika musu cewa ku aiko min da wanda suka yi aikin nan danyen aikin nan suka ce ai dukkan mun mu da yawun mu aka sai da na ali sannan ya fita yage su aka kashe su dewa wanda aka rage yan tsirari ne a cikinsu to fa irin wannan sabanin shine wanda yake abin suka a addini shine sabanin da addini yake suka a kansa amma ba sabanin fahimta ta fuskar ijtihadi ba malamai suke cewa sabanin da ake samu tsakanin mujtahidai abin da ke kawowa ɗaya ne daga cikin abu takwas ko dai dangane da kira'a kamar kira'a nan gaba yadda zai zo mana wa yasalunaka anil mahiri qul huwa aza لا تزلوا النساء في المهير ولا تقربوهن حتى يطهرن wata kira ta ya ɗuhurna wata kira kuwa ta ya ɗahurna wato har sai sun yi wanka kira ta farko cewa har idan jinin ya ɗauke musu ashe ya halatta mazansu su sadu da su bace tana cikin jinin haira jini ya ɗauke mata ko ba ta yi wanka ba ashe mijinta ya iya saduwa da ita kenan bisa kira'a ta ya hurna bisa kira'a kuwa ta ya hurna wannan ya nuna sai ta yi wanka kamar an ce ta ta da harna sai sun yi wanka zara jinin ya ɗauke bai halatta mijin ya sadu da ita ba kaga wannan kira'a ce ta kawo sabanin sannan kuma akan samu sabani tsakanin malamai dangane da cewa wannan malami ya yadda wannan hadisi tabbatacce ne wannan ko yana ganin cewa a hadisin ba tabbatacce ba ne game da aka samu sabani matsalar tsakanin malikawa da shafi'awa a game da jalsatul istirahati su malikawa suna ganin ai ga hadisi da aka ruwaito cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yanharu ala suduri qadamaihi manzon Allah in zai miƙe tsaye daga sujada yana miƙewa ne da gefen kafafunsa wanda zai miƙe da gefen kafafunsa ai kenan bai zauna ba bai fara zama ba sannan zai miƙe mutum ya fara zama zai miƙe wannan dole ya miƙe da baki ɗayan kafar tasa amma ba da gefen kafa ba amma wanda yake daga sujada zai miƙe tsaye to shine zai fara miƙewa da gefen kafafunsa kuma yana miƙewa kafar tana tadda ƙasa har yana gama miƙewa kafar ta gama tadda ƙasa kenan wannan shine hujjar malikawa akan cewa ba jinsatul istirahati raka'a ta farko ko raka'a ta uku masalan a sallah mai raka'a hudu to amma shafi'awa suka ce ai hadisi nan ba tabbatacce ba ne don ruwayar halidu ne halidu kuwa maturukul hadisi ne to malikawa suka ce a ai su sun samu hadisin ta wata ruwaya ko fajalsa tastiratin biyan haro ala suduri kadamai hinan kuro wa shafi'i man rawahu khalidu matrukuhu qulna bi gairin waridu yanda shi Abdullahi dan fodo yake fada alfiyatul usuli kaga kenan nan sabani ne akan hadisi su dai shafi'awa suna ganin hadisin nan ba tabbatacce ba ne malikawa ko suna ganin hadisin tabbatacce ne in ko ya tabbata aida sato istirahati ta tashi kenan an gama tashin ta gaba daya to wannan sabani kenan dan sabani akan hadisi sun majaluhu sannan dalili na uku da yakan kawo sabani tsakanin malamai ko sababi na uku na sabanin malamai shine rashin sani da hadisi ta yi wannan malamin ya sami hadisin wannan malamin bai sami hadisin ba shi wanda ya same shi zai kafa hujja da shi wanda ko bai same shi ba sai ya koma ga wani dalilin da ba ga hadisin ba to wannan ma yana kawo sabani tsakanin malamai sai kuma sabani akan ma'anan nasoshi kamar wannan ƙuru'in din su a hanafiyawa sun bi masabar wanda suka ce ai ƙuru'un din yana nufin jini shi yasa a masawar hanafiyawa wadda aka saki za ta ida da jini uku malikawa ko da shafi'awa sun bi wanda suke ganin cewa ai abinda ake nufi da ƙuru'un tsarki shi yasa a wajensu za ta yi idda ne da tsarki uku a su mashtirakul lafzi sannan kuma ishtirakul lafzi zama wa lafazi mushtariki kamar bi famsahu bi ru'usikum ba ta kan zo dan zarar takidi ta kan zo kuma dan ilsaki don an ce dan ilsaki ne kaga kenan wato ya nuna gaba ɗaya sai an shafi kan in an faɗa ko dan takidi ne kawai famsa rusa ku lalle ku shafi kanku ko da kamar ya tsawo ku kenan aka ɗora a kai sai a ce ya wadatar hanafiyawa ko suka ce ma ai gaba ɗaya mujmali ne muhallin mujmali ne shi yasa suka ce sai dai a nemo fassara daga wani waje suka ce ya zo annabi ya shafa makwarkwada kansa makwarkwada kai ko kamar sulusun kai ta kya rubi'in kai take shi yasa suka ce akalla sai a shafi rubi'in kai in an shafi ɗaya bisa hudun kai ya isar a wajen su shafiyawa suka ce ko da yatsa uku aka dora ya isa a wajen shafa kai malikawa ko da hanafilawa suka ce gaba ɗaya sai an shafi baki ɗayan kan sai an shafi baki ɗayan kan au ta'aruru bainal adillati sai kuma ta'arurul adillati ya zama wannan dalili ga yanda yake wannan ga yanda yake to sai a ga wanne za a gabatar to shi ma yana cikin dalilan da suka kawo sabani tsakanin malamai sannan kuma sabani akan ka'idoji na usulu kamar cewa hadisi ahadi zai iya yin tahsisin umumin qur'ani ko ba zai iya ba sannan kuma wato adamun nassi shine dalili na uku da yake kawo sabani tsakanin a dalili na takwas a cikin dalilan da suka kawo sabani tsakanin malamai wa ma talafa fi min ba'di ma ja'atumul bayyinatu ba wanda suka yi sabani a cikin sa sai waɗanda yake an ba su littafin wasu a ciki suka imani wasu suka kafirce bayan ko an zo musu da hujjoji alhujjaju zahiratu hujjoji wanda suke mabayyana ala tauhidi bisa kadaita Allah Allah wa min min din ta min ba'adi muta'alliqatun tara ta da mahatalafa da ihtalafa din nan wato sun saba din ko bayan hujjoji sun zo musu wa yau ma ba da ha ita da abin da ya zo bayanta muqaddam abin gabatarwa ne alal istisna bisa istisna wato ma'ana takadirin wa ma talafa fihi min ba'di ma ja'atumul bayyinatu illa allazina utuhu a fil ma'ana dangane da ma'ana ba wanda ya sabani a cikin sa bayan hujjoji sun zo musu kuwa sai waɗanda yake an ba su qur'ani ko an ba su littafin su ne suka dawo suna sabani a ciki bagai dan zalunci min alkafirin daga kafirai gaban da suke musulmi bainahum tsakanin su wato tsakanin musulmi da wanda suke kafirai ko tsakanin masu son gaskiya da masu kin gaskiya ko da a masu da'awar musulunci ne sai zamo ga yanda dalili yake nunawa amma haka kawai wani sai ya ban wato ya bauɗar da dalilin daga haka dan nufin ya cimma wata manufa tasa fadallahu lazina amanu ubangi subhanahu wata'ala ya shiri wa'anda yake sun yi imani limahtalafu fihi ga abin da suka sabani a cikin sa min alhaqi wato ya shiryar da su ga gaskiya bi iznihi da nufinsa suka ɗauki gaskiya wato wallahu ya diman ya sha ubangiji shine yake shiryar wanda ya nufi hidayatahu shiryar da shi shi yake shiryar sa ila siladin mustaqim zuwa tafarki madaidaici wa ashara bizalika yayi nuni da wannan ila annal hidayata zuwa cewa shiryar wal irlala ko batarwar lisami ba aikin mutum bane ba mutum bane yake shiriyar kansa ko ya shiri wani hakanan ba shine yake badda kansa ba ko ya badda wani bari da horewar Allah ne da halittar Allah shi yasa wanda duk yake shekan shiriya Allah ne ya halicce shi bisa shiriya ba wata dabara ce ta dora shi bisa shiriyan nan ba hakanan wanda yake kan bata to Allah ne ya badda shi ya dora shi bisa bata shi yasa ko ba wanda yake da damar ya shiryar da shi wanda duk Allah ya nufi ya badda shi ai duk abin da zaka zo masa da shi bayan da za a yadda bayan da za a yadda in zaka kawo masa dalilai nawa shi yasa shawab al-hasan shazali yake cewa ai wanda yake inkari munkiri idan da zaka karanta masa at-taura da zabura da injila da qur'ani gaba daya ka fitan masa da hujjoji a cikin su ba zai taba sauraro ba ba zai taba sauraro ba tunda dai an nufe shi da inkarin akan inkarin zai rayu akan inkarin zai mutu wal iyazu billahi yayin da Allah yake faɗa ne faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah yake nufin ya shirye shi sai a bude zuciyarsa ga karban musulunci ya ga musulunci daidai ya karba ya aiki da shi wa man yuri dan yuri lahu wanda ko Allah yake nufin ya da shi ya ji alsadrahu rayyakan harijan sai ya sanya zuciyarsa ta zamo mai kunci mai kuntata daga ya karban musulunci ba za ta taba ganin musulunci daidai ne ba ko yaushe aka nuna mata shari'a sai ta ringa ganin wannan shari'ar kamar ba daidai ne ba shi yasa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama duk dare sai yayi addu'a cewa ihdini limakhtulifa fihi min alhaqi bi bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim bawa ba abin da yafi dacewa ya nace akan roƙo cewa Allah ya tabbatar da shi bisa shari'a dan dora bawa bisa shari'a tabbatar da shi bisa shari'a ita ce babban ni'ima wadda ba ni'ima kamar ta ita ce babban ni'ima wannan zala wannan ayat da za a karanta ta sauka ne fi jihadin a cikin wata wahala asabal muslimina da ta samu musulmi a cikin wata wahala da ta samu musulmi wato jihadu da fata shine mashakkatu wahala juhudu kuwa kokari kenan juhudu kokari jihadu ko wahala to
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب توكيل أنت وأنه وهلر كان ذاك ذلك في غزوة الأحزاب يا أبكوني أياك تتر مكان كافرين وقتين دا كافرين سكتارو دا سو دا يهوداوا دا قريشاوا دا قدفانو دس suka zo suka kewaye madina a wakacin da kafirai suka tsare madina suka kewaye ta suka hana duk mai zuwa daga gare ta ya zama ba wanda zai kawo wani abu madina ba abin da ya hana su su shiga madina sai ramin da aka haka sai ganuwa ramin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka da isharar salmanul farisi kafiran nan sun kasance mayaka dubu goma ne bakin ciki ya tsananta da tsoro alal musulmi na ga musulmi musamman da ya zamo akwai munafukai 300 da suke zaune a cikin madina bayan asurim a tsakanin musulmin da nazalatul ayatu shine wannan aya ta sauka ubangiji yace da su am hasibtumu ko kuna zaton ne an tarurul jannata za ku shiga aljanna a ganinku za ku shiga aljanna walan ma ya tukun masallu lazina halau min qablikum alhali irin abin da ya zo wa al'ummun da suka gabace ku bai zo muku ba irin wahala da wuyar da suka shiga ku ba ku shiga ba kawai sai ku je salin alin ku shiga aljanna ai ba haka ake shiga aljanna ba sai an yi yaƙi sai an tsaya tsayin daka don a nuna an cancanci aljanna aljanna waje ne maɗaukaki da ubangiji ya ta sai ya zamo ya sanya shigarta sai fa wanda yake ya cancanta wa ba za ka illa gairatun an yana laha siwa kufiha wa rabu bil halki alam ubangiji ya yi haka ne don kishin kada wanda bai cancanci shigarta ba ya same ta shi yasa sai zama kufatil jannatu bil makari an kewaye aljanna da abin da bawa baya so abin da zuciya ba ta so wa kufatil naru bi shahawati ita ko wuta sai aka kewaye ta da sha'awa duk abin da zuciya take so zai zama ja yake ga wuta da abinda zuciya ba ta so wahala da tsanani sai zama kuma wannan ja yake hanya yake bayarwa ga aljanna kuna da za ku shiga aljanna alhali shibhu ma a tallazi na halomin kablikun irin abin da ya zo wa al'ummin da suke gaban ku bai zo muku ba minal mu'minina daga mummunai minal mihani daga musibu irin musiban da suka zo musu fatasbiru kama sabaro in ya so a gwada ku a ga za ku yi haƙuri irin yadda suka yi haƙuri Habbab ibn al-Aratti ya ruwaito da cewa wato Buhari ya ruwaito hadisi daga Habbab ibn al-Aratti yace mun je mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a inuwar Ka'aba ya ninka bargonsa ya yi matashi da ita muka ce ya rasulallah irin fa azabar da ake mana abin ya kai inda ya kai ya kamata ka roƙa mana Allah ka nemi Allah ya roƙe taimake mu abin ya kai inda ya kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zaune yace a cikin al'ummun da aka yi kafin ku akan zo da mutum a bashi zaɓi ko dai ya ci gaba da addinin da yake kai na gaskiya koko in ba wato ko dai ya bar wannan addinin da yake kai na gaskiya in ba haka ba za a sa zarto a yanka shi gida biyu amma ya ce shi ya zaɓi ya zauna bisa addinin nan a sa zarto a tsakiyar kansa ana yankawa ana yankawa har wannan ɓarin na jikinsa ya faɗi nan wannan ɓarin ya faɗi nan amma wannan bai sa sun bar addinin ba na rantse muku da Allah wannan lamari sai ya cika sai kun samu taimako nan gaba sai ya zamo mutum ya tafi daga nan har ya kai sana'a alhali baya jin tsoron komi sai dai ya ji tsoron kura ka ta fito ta ce za ta kama akuyarsa ko dabbarsa wannan ne kawai zai ji tsoro amma baya jin tsoron komi shi yasa ba makawa wallahi sai Allah ya cika lamarinsa masatumul ba'asa wannan jumlatu mustanifatun jumla ce mustanafa mubayyanatun ma qablaha ta bayyana abin da ya gabata shi yasa tsakaninta da jumla da ya gabata shibu kamalil ittisali ne shibu kamalil ittisali ne shi yasa aka yi fasalu ba a sa wawi ba ba a cewa masatumul ba a sa ba tunda arfu bayanin ne arfu bayanin ne ga ita wala ma ta kuma salu lazina min qaulikum tsanani shiddatul fakari tsananin talauci ya same su warran ra'u da rashin lafiya wa zulzulu an raurawar da su bi anwa'il bala'i da nau'o'in musibo ba irin musibar da basu gani ba hatta ya kulu rasulu wato har manzo yace manzon su yace wallazina amanu ma'ahu bisa girar ya kulu kenan wato hatta ya kulu ko har abin ya kai jallin cewa manzo zai ce bin nasbi kenan sauran makarantar guda shida duk da nasba ko amma na fi shi ya karanta ta ya kolin rasulu har manzon su ya ce wanda zina amanu ma'ahu da wanda suke mummune tare da shi istibda allin nasari suka faɗa suna masu ganin cewa nasarar da aka yi musu alkawarin za ta zo musu ta yi jinkirin zuwa suna ganin jinkirin zuwan nasarar nan litana shiddati alaihim dan tsananin ya kai matuƙa tsananin da suke fama da shi ya kai matuka taimata nasrullah yaushe ne taimakon Allah zai zo mata ya ci nasrullah yaushe ne taimakon Allah zai zo allazi wa'adnahu wanda ubangiji allazi wa'adnahu allazi wa'adnahu wanda Allah ya yi mana alkawarin sa fa ujibu da aka amsa musu min qibalillahi daga wajen Allah da cewa ala na'am inna nasarar lahi hakika taimako na Allah karib yana nan a kusa itiyanuhu karibin itiyanuhu zuwansa a kusa yake ukhiza min zalika za a fahimta daga wannan annahu cewa lamarin da sha'anin izastar dal karbu wakacin da bakin ciki ya tsananta gabawa kana du'a bil faraji mustajaba sannan idan bawaye addu'a cewa Allah ya yi masa tunan take za a amsa masa inda yake ya zo a tafsirin ayar amman yujibul murdarra na wanda yake wani ya yaudare shi ya bi da shi jeji inda bai sani ba suna cikin tafiya a jejin nan sai aka je wajen da duk sai gawawwaki a wajen sai kaya fal ya ce sauko ya ce me kake nufi ya ce ai kashe ka zan yi kaga duk waɗannan da kake gani kashe su ne na kwace dukiyarsu to kai ma abin da nake nufi kenan ya ce ka kyale ne ya ce a ai wannan an gama ba magana cewa in kyale ka ya ce to abin da nake so da kai ka kyale ni in sallah raka'a biyu kafin ka kashe ni ya ce je kana baka wannan dama da ya tashi ya fara sallar sai ya rasa ma me zai karanta a sallar saboda tsoro sai Allah ya masa ilhama ya karanta amman yujibul murdarra iza da wa yakshfu su'a wa yaj'al khulafa yana karantawa ai ba sai ga wani akan doki a su kwana ya taho da mashi a hannunsa ba a guje yayo kansu yana zuwa sai ya daga mashin nan ya soki wannan ah, wanda yake nufin yi wa wannan bawan Allah fashi sai wannan da ya gaba sallah ya tashi ya ce bawan Allah kai kuma wane ne kai daga ina kake ya ce ai ana abdu man yujibul murdara ni ne bawan wanda yake amsa wa duk wanda yake cikin bukata wanda bukata ta kai shi matuka ma- ta kai shi matuka to
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم yas'alunaka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbanka suna tambaya kama za yunfiquna menene za su ciyar wal ma'ana abinda ake nufi anna ashabaka sahabbanka yas'alunaka an shay'in allazi yunfiqunahum suna tambayar ka daga me ya dace a ce sun ciyar dan Allah yalla za su ciyar daga abin da yake ya sauƙaƙa a hannunsu ko da haramin ne ko ko wajibi ne in za su ciyar in za su ciyar din su kirdada halal hasfu su'alin ahar dalla alaihi aljawabu a cikin ayan nan an shafe wata tambayar an shafe wata tambayar shine gwar- gawa kuma za su ciyar wata kadiru kaddarawar wa alaman yunfiquna wa za su ciyar wa ya dace su ba tambayar nan ana yin ta ne daga sadakar da ake ta nafila ba zakka ba wadda take farilla don ita zakka ta farilla a suratu taubati Allah ya yi bayanin guraren da ake sarrafa ta inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muwallafati qulubuhum qulubuhum wal muwallafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariratan minallahi bi dalilin jawabi ta fuskar amsan ne aka gano cewa tambayar akan sadakan nafila ne ai ma za yin fikun me za su ciyar ai lazi yin fikun me ya dace su bayar wasailu mai tambayar amrubnul jamuhi shine amrubnul jamuhi Ah, wa kana sheha shi ko amru mutum ne wanda yake ya tsufa kwarai zamalin gashi kuma yana da dukiya da yawa fasala nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama amma yunfiqu daga me zai ciyar wa alaman yunfiqu ga waye dace ya ciyar shi yasa ayar ta kunshi abinda malaman badi'i suke kira iktifai shine zamo magana tana da bangarori biyu kowane bangarori nata kowane bangaren nata ya kunshi abu biyu to a bangare na farko sai a kawo abu daya a ɗaya ɓangaren ma a kawo abu ɗaya amma kuma ya zamo ta yadda aka kawo ɗin za a gano wanda aka shafan shine malaman balaga suke kira ikitifai ikitifai kullahum ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ma anfaqatum min hairin duk abin da za ku ciyar to lallai fa ya zamo na kirki ne wato sai abin da yake na halal kuma ya zamo kuma abin da yake ko ba kwa bukata yanda nan gaba za a faɗa wa ya salo na kama yin fiƙon ƙulil afu ƙulil afu ku ci da abin da ba kwa bukata ba abin da mutum shi kansa yana da bukatarsa ba ya ce zai bayar a'a ba wannan ake buka ake nufi ba in yayi haka to yayi wani tafaruli amma dai ba irin wannan aka ce yayi ba sai abin da yake wato za ka iya ɗiba ka amfani da shi ka ba wani to wannan ne amma ba abu gaba ɗaya ka ɗauka ka ba wani ba alhali kai kanka ba kai amfani da abun ba gashi kuma kana bukata to ba wannan ake nufi ba ba wannan ake nufi ka ciyar haka ba to abinda kuka cire zamo na kirki ne bayanun lima bayani ne lima gama ɗin shamilun lil qalil wal kasir ya haɗa mai yawa ko kaɗan dukiyar ko mai yawa ce ko kaɗan wa fihi bayanul munfaqin a cikinsa an yi bayanin abin da za a ciyar din allazi wa adu shikai su'ali wanda shine ɗaya bangaren daga cikin bangarori biyu na tambayar da aka yi wa jaba anil masrafi allazi huwa shiqul ahar bi qawli ubangiji ya bada amsa daga gurin da za a sanya nafakar kuma ga wanda za a ciyar din wanda shine ɗaya ɓangaren na tambaya da ya ce falil walidaini ku bayar ga mahaifanku ku ciyar da mahaifanku wal aqrabina da kuma ƴan uwanku min auladin ya'ya ne wa akhiwatin ko ƴan uwa wa amamin ko ammomi wa ammatin ko maza ko mata mutum shi da ɗansa wanda bai balaga ba wajibi ne a kansa amma in ɗan ya balaga shi kenan ci da shi ya zamo ya tashi daga kansa ba lalle bane ya ci da shi sai matukar dai ɗan ya balaga wato yana da hankali sai dai in ya balaga bai da hankali ne to wannan koci da shi sai zamo ya dore akan uban amma matukar ya balaga yana da hankali to sannan ba wajibi bane kan uban ya ci da shi amma duk abin da zai na ta ɗauwaye to ya ga ɗan nan abu ne mai kyau shi yasa a zamanin sahabbai wani ya ajiye sadaka dan mabukata su zo su ɗauka sai ɗansa ya zo ya ɗauka sai ya je da ita gida sai uban ya gani ya ce ai ba kai ne nufin ba ba sai dan ya ce ba mabukata ka ba ba ai ni ma ina bukata sai ya zamo rikici ya tashi tsakanin su sai aka tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da dan abin da ka rika naka ne kai kuma abin da ka bayar ladan ka samu dan kai da ka rika ka rika ne da fuska wadda take tabbatacciya tunda an bayar ne ga mabukaci kai kuma mabukaci ne dan ka dauka ai ba a ce dan mutum ya ba dan sa mabukaci ai wannan ba sadaka bace a ita ma sadaka ce kwarai kwa matukar dan ba wanda yake wajibi ne akan sai ci da shi ba ga wanda ba a yin sadaka sai ga wanda yake ci da shi wajibi ne akan mutum mutum ba ya yi sadaka ga ɗansa wanda bai balaga ba ba ya yi sadaka ga matarsa ba tunda wa'annan ci da su ai wajibi ne a kansa amma ɗansa wanda yake ya balaga dan ya ɗan sadaka ya bashi ai sadaka ta yi ba wai bata yi ba haka nan kuma yan uwa wanda daman kama a masarar imam malik ba inda za a ce ci da ɗan uwa ya zama wajibi akan ɗan uwansa ta fuskar da za a ce har za a iya yankawa ga yanda dole zai bashi hakanan ammi dan uwan uba hakanan amma yar uwan uba wa huwa min adfil ammi alal hasi da aka ce wal aqara wal aqrabina an adabta ammi ne bisa hasi saboda aqrabina ya hada han mahaifa wanda da an ambace su shi yasa an fara ambatan hasi sai kuma aka dawo aka faɗa ammi wasarraha bi zikril walidaini ubangiji ya ambata da ya bayyana da ambatan mahaifan wa inda halafil aqrabin ko da yake sun shiga a cikin kalmar akarabina itina an bi sha'anihima don lura da sha'aninsu cewa su suka fi kowa cancantar a kula da su sun fi kowa cancantar a ce an kula da su walyatama sannan kuma ku ciyar ga waɗanda suke marayu wa huwa man da abahu shine wanda ya rasa ubansa huwa dunal bulogi alhali bai kai balaga ba bai balaga ba bai riga ya balaga ba in ya balaga to wannan la yutuma ba adal bulugi wanda duk ya balaga shari'a ba ta kiransa baraya wanda bai balaga ba ne ake kiransa maraya a shari'a waƙaddamar yatama aka fara faɗan marayu alal masakin kafin a faɗi almajirai liyazim an takasubi saboda marayun nan ba za su iya yin kasabi ba ba za su yi wa kansu kome ba sabanin miskinai miskinai kaga su za su iya wa kansu kome amma horewa ne Allah bai hore musu ba wal masakini da kuma waɗanda suke almajirai almuradu bihim ma ashmalul fuqara ya hada da fuqara idan duk inda aka faɗi masakinu ba a faɗi fuqara ba to fuqara sun shiga kamar yanda duk inda aka faɗi fuqara ba a faɗi masakinu ba to masakinu sun shiga amma inda yake an faɗe su gaba daya to sai ya zama kowanne ma'anarsa daban wabni sabili da kuma matafiya algaribul musafir wanda yake bako matafi aihum aulabihi wayannan da aka ambata su suka kamata ku ci da su ciyarwa ta tadawuyi wa ma taf'alu min khairin duk abin da za ku aikata na daga alheri in fakin ciyarwa ne au gairihi ko wani ciyarwa duk wani aiki da za ku yi na alheri fa inna allahi bihi alim ku tabbata Allah masani ne da wannan aikin na alheri wa ata bitilkal jumlati an zo da wannan jumla ta karshe ma ta alumin khairin fa inna allahi bihi alim dan an sa a kawo nutsuwa ga zuciyar mummuni a cikin ya wadatu da alkawarin Allah so da yawa sai mummuni ya tsinci kansa yana ciyar da wanda ya dace a ce ya ci da su din amma kuma a kullun zargin sa suke tayo Allah ya hore wa mutum yan uwa ya nemi su din amma kullun abin da yake a rene yake dawa suke ai baye musu ko waɗanda suke almajiran sai a samu wanda yake almajirin shi ma ai masa din ya ki godiya ko wanda yake suke marayu a samu ai musu din su ki godiya su ga cewa kamar ba ai musu kome ba ai ba ai musu kome ba to sai aka kawo wannan cewa to dan kun yi su wanda kuka yi waɗin sun ce ba ku yi musu ba ba su gode ba to kakku damu da kin godiyarsu kakku damu zuciyar ku katte wani dar akan abin da kuka yi tunda dai kun yi ne dan Allah Allah kuma da kuka yi ai yana sane shi yasa fil iktifa'i mummuni ya wadatu bi wa'adillahi ya isu da alkawarin da Allah ya yi masa fil